bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd damuwar shine kin san waye tafi ban tausayi wacce na fi tausayinta su ne mata kamar haka inda yarinya budurwa kin ga budurwar da ta tasa tausayinta da nake ji wa za ta aura ba ki san halin shi ba wani zai zo miki da addini da mutunci wata ta ce wallahi lokacin da wane yake nema na waya ma ba ma yi waya sai dai ya kira uwata ko ya kira yayata ya ce a ce wance ina zuwa wai shi mai addini ne ta ce ya gama ɗaukan hankali na ta ce yau malam bayan ya aure ni ba wanda ya kai shi bala'in cacin da matan banza kuma kwana ike ina zubar da hawaye ina tattare shi bai da lokaci na bidiyo kwal kallon hotuna cacin da matan banza ta ce malam ya yaudare ni da addini to yau din akwai wanda za su zo miki zai zo miki da alamar addini amma mutumin banza ne in dai yarinya budurwa ta tasa to tana yana cikin tashin hankalinta dole ce ta addu'a suje da Allah ya hada ta da mijin kwarai wanda zai rike ta ba matsalaci ba wata ta aure dan luwadi wata ta aure mai neman mata wata ta aure mai shaye-shaye ta ce wallahi malam a gaba na miji na yake shan kwaya wata ta ce a buge yake dawa wata ta ce wallahi dan giya ne wata ta ce matan banza ku akai-akai wata ce na kama shi a wayarsa yana zinan ma yana ɗaukan hoton kanshi. Wata ce kullum mijina ya dawo matan da yake lalata da su su suke hana ni hira da shi, ya ajiye wannan wayar ya ɗauki wannan. Ta ce, Na zo ina magana wata daga cikinsu ta samu lambata ta kira ni ta zazzage ni ta ce mutunci na a gabansa. ya ce ka ji abin da suke faɗa kin san me mijin ya ce mata ya ce ki bulokin ɗinta mana kawai ta ce ba za ka iya mata magana ba ya ce to me yasa ke kika ɗauki wayar tata da zai iya ba ta ce mata kina na banza ba ki isa da shi ba in ya baro wajen ki wajen mu yake zuwa kuma ina shaida miki sai kin fita a wannan ɗakin haka ta gaya mata ƙarra tana kuka mata ta kira ni nace ki haƙuri Allah ya jarbe ki da mijin banza zan kashe auren nan zan fita nace kar ki fita ki yaƙe ta wata din yaƙi zaki ki shirya sosai ba dalilin da za ta zo ta koran miki ta kore ki a gidanki ki ya tara miki yaya shi da bakwai in kin fita wa zai je aure ki irin wannan matar in kika fita kika bar gidan mijin naki ya zo yar iskar duniya ce za ta halakan miki da yaya inda yaya mata ma koya musu iskancin za ta yi mace ta biyu ita ce matar da ta riga ta yi aure ita kuma ta zuma Allah ya jarabe ta da mijin mai neman maza mai neman mata ba wani boye boye kawai wannan matar kullum sai ta kai kuka baban ce ce ki hakuri ba na son mutuwar auren nan ga yarki auren ta ya mutu ta zo ba samu mai aure ba ga kanwarki ita ma haka ki hakuri ta ce yanzu baba in ci gaba da zama da mai neman mata wata ce wallahi malam kyamarsa nake ta ce wallahi tun da na fahimci mazinaci ne ta ce wallahi shimfiɗa ba ta haɗa da shi yau mun shekara kaza ta ce zaman ‘ya'ya kawai nake ni kan bana jin ma ina da wani aure na arziki abin da fa yake faruwa kenan wacce ta uku da nake tausayinta ita ce matar da ba ta da uwa ba ta da uba babu gidan da za ta sauka ko da aurenta ya mutu miji ya ta gana mata azaba ya san ba inda za ta je wani ya ci mutuncin ta ya ci mutunci ya ce ki fita mana ina za ki je ta kawo matsala ta kawo matsala ta kawo matsala raina ya ɓaci na ji ba daɗi na ce ki kashe auren ki fita ta ce wallahi malam ko na fita ko bakin titi ba da inda zan ajiye katifa ta duk iyayena sun mutu dangina kuwa da na je gidan dangina gidan babbana ne ko gidan waye wallahi malam gwanda in jure wulakancin gidan mijin za su wulakanta ni fiye da yadda kake tsammani na ce sai ki haƙura ita zama a haka to akwai fa matan da haka take kawai ita ko ya kore ta ba ma inda za ta je uban ya mutu uwar ta mutu mace ta hudu ita ce wanda auren uwar ta ya mutu suka rabu da uban uban ya shiga duniyarsa uwar ma ta shiga wata duniya tana can tana aure a wani guri in kin kashe auren ki ina zaki tace duk sun watsi uwar ta ma ni nake taimakon ta wata yarinya abin ya faru ubanta ya mutu ta rasa yadda za ta yi uwar ta ya aure aka rasa yadda za a riƙe ta uwar ta ta ce mata wance to sai dai fa a san yadda za a yi kuma budurwa tana ta zuwa gidan sai mijin uwar sai ce na fa ga yarki budurwa tana yawan zuwa min gida gaskiya ba zan iya rike ki kuma in rike yarki budurwa ba ba za a zo ana cinye min abinci ba kawai ta san inda za ta yi ta ce ai ya ta ce yace to ai ni ke na aura ba ita na aura ba ta ce ya za a yi ta ce yace ki je ki nemi inda za ki kai ta yarinya aka rasa wanda zai dauke ta budurwa kin san laifinta ubanta ya mutu yanzu irin wannan malama ya ke gani in wani namiji ya same ta ajiye ta kawai zai a ɗakinsa ya ta biya mata bukata in na ta lissafo miki mata abin tausayi sai mu kai azhar anan daga ku mata ku shafa wa kan koran sanyi ku rike addini ku ta addu'a kowa ce ta roƙon Allah Allah ya bata gida mai daɗi mai inuwa gida mai kwanciyar hankali miji mai rufin asiri da zai rike ki da ke da ƴaƴanki ba ya tuzarta ki ba yau duk mijin da ya aure ki ka haifi ɗa ɗaya biyu uku hudu biyar ya gama da ke ba yayin ki ake ba wallahi an gama lissafin ki yan mata ne yanzu masu tasowa yan shekara sha biyar sha shida su ake kulawa Allah ka rafa mana asiri Allah ka sa wannan al'umma su gane su kula da hakkin waɗannan bayan Allah masu rauni annabi ya ce mace mai rauni Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malam dan Allah ina roƙonka arziki a sa yaro na a addu'a ya samu matar aure. Dan Allah malam duk sanda aka masa. Gani ne? In an masa magana kuma malam halin yaro ya samu matar aure amma da an masa magana ya aure sai ce shi ba ma aure ne a gabansa ba yanzu. ta ce uwar ta ce ni kuma ina kwaɗayin in gan shi da matarsa wallahi malam don Allah malam a samu addu'a to a wata tsohuwa ɗanta ya kai manzalin aure tana so ya aure yaro kuma ya ce shi ba ba ita bane a gabansa yanzu ina ji sai mu mofti shede mu wala shede sai mu mofti shede to mu yabi shede kan mu bangai wala shede wala banguki to ki dan masa uzuri watakila bai da hali ne ko yana da wani tsare-tsare saboda shi ma auren idan mutum ya zo ya yi shi bai shirya ba akwai damuwa ke ne dai zaki zaki rubuto takarda ki kawo mana kici a taimaka dan ki yayi aure rayuwa ta gagara so a bi shi a hankali a tambaye shi me uzurin sa da yasa ba zai auren ba Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka gama da duniya lafiya amin Allah mala taimake ni ok ta ce wannan tana zuwa daura ne da muke yi ba ta da alkurani to ki zo in kin zo daura yanzu zan yi karatu ki zo ki same ni amina umar tunda kina daura ka aikin cancanta baki kurani ka rike nan assalamu alaikum Allah ƙara maka nisan kwana amin Allah ji gan iyaye amin malam jinkirta wankan janaba zuwa bayan fitowa alfijir ba tare da wani dalili ba malam hakan ya karya azumi a'a duk wacce take da janaba ko na saduwar aure ko na wannan ko da ke shine dai kadai idan ba ta yi wanka ba har alfijir yake to ko har ta yi sahur wannan ba laifi ba ne na na aisha ta ce hakan yana samu na da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam azumi bai kare ba dan mutum ya dauki azumi da janaba a jikin shi malam na taba yin aure to amma yanzu auren ya mutu zan sake wani sabon auren har ma an bani sadaki na kuma mahaifina ya ce wai sai dai na rabu da wanda ya ban sadakin nan bai yarda da shi ba ya ce wani yake so na aura kuma malam wanda ya bani sadakin yana da sana'a yana da addini kuma bai da mata shi kuma wanda mahaifin nawa ya ce yana so na matansa biyu yana da kuma 'ya'ya goma ya ga okan fa lamari lalata ke ko wannan yarinya budurwa ba za ta yadda da wannan shawarar ubanta ba tabti dama Allah ya jarabe ku ba kwa son mai yaya kun fi so ku yi aure ku sakata ku wala kuma malam baban kuma malam babba ne fa mutumin To, wata mata turo mun hoton wani ta ce malam ka duba wannan mutumin ba wai shi ake so aura ka duke shi tsofe tsofe yabe yabe da gemu kamar irin gemun nan dawa ya tsufa ta ce don Allah malam a taimaka mini ina ba wa iyayen shawara don Allah ku rinka nema wa 'ya'yanku mazajen da suke so don auren ya dade ba daidai ba ne yarinya masha Allah yarinya budurwa ka zo ka kashe mata rayuwa ka haɗa ta da wanda zai je jefa cikin wahala ba mamaki wancan ɗin yana ɗan abin duniya ya bayar da wani abu tunda ita budurwa ne ka bata ta da ɗan kwanta saurayi tunda ta faɗa ta ce yana da addini yana da sana'a to me ake nema lokaci ne kowa ya ci lokacinsa wancan ya yi lokacin samartakarsa ya auri yar matarsa uwar gidansa suna budurwa sun sakata sun wala ita ma yarka budurwa ce ka bacce ta auri wani saurayi irinta su je Allah ya sa musu albarka me da makalewa sai an hada ta da da samun babanta gaskiya da baban nan nake na kusa da ni yau da na masa wa'azi gaskiya to yanzu ya za a yi ki je a nemo shi? To, ki ce malam yana neman sa. Wallahi a kamun shi, ni kan zan gaya masa gaskiya. Kun ɗauka tsoronsa nake ji ne? Ba daidai ba ne. Yau da yaron nan da kike faɗa bai da addini bai da sana'a to ba zan goyi bayan ki ba. Amma tun da yana da addini yana da sana'a kuma rikici za ki je ki ta yi wannan mai 'ya'yan in kin ji ba mamaki ku ta doke-doke da 'ya'yansa ku ta faɗa akwai yarinyar da irin wannan aka yi mata wannan auren aka ɗauke ta aka kai ta gidan 'ya'ya yumunu wallahi hana ta fitowa tsakar gida su kai tana fitowa uwar za ta ce wa 'ya'yanta ku je ku kore ta ta shiga ɗaki sai a zo a ce ta shi shiga nan ba gidan ubanki ba wala haka suka yi mata yarinyar na haka ta shekara ɗaya biyu kullum tana ɗaki shi kuma mijin da rashin ganewa kullum ka zo ka tarar da yar yarinya tana cikin ɗaki in kin ga ta fito wanke wanke za ta yi tana jama'a za a kore ta kai dan Allah kada a jefa yarinyar nan cikin damuwa kai ku daga hannu mata addu'a ku daga hannu kowa daga kowa ya daga ya Allah ya Allah muna roƙonka albarkacin watan Ramadana Allah Allah hadda ku ko to ya Allah albarkacin watan Ramadana duk wacce take da matsala irin wannan Allah Allah ka yaye mata ubangiji wannan yarinya ka ba ta mijin da take so mutumin kirki waɗannan yara Allah ka ba su mazajen kwarai Allah ka ba su na arziki Allah kar ka hada su da abin da za su yi kuka da ciwon kai Allah kar ka hada su abin da za su shiga bakin ciki da damuwa kun ga dattawan nan tsofaffin nan ransu a bace su ne masu su ne masu kulle-kullen fa Allah shi ne ke yan uwa yau kin warke mun miki addu'a insha Allah muna so ki mana albishir ba ki ce ai malam Allah ya karbi addu'a wata ce ta aiko mana takarda don Allah malam kai mun addu'a Allah ya bani miji miloniya mai miliyan ɗari nawa wallahi kamar wasa a wajen karatu na ce jama'a ɗaga hannu a addu'a muka ɗaga hannu muka ce Allah ka ba ta mawadaci ka ba ta mai miliyoyin da take so ha wallahi kawai sai gashi wata rana sai ta sake rubuto takarda ta ce malam addu'ar ka fa ta faɗa malam Allah ya fi karɓi addu'a fa ta ce yanzu ina nan na she na samu mai miliyoyin da nake nema malam ga naira ɗari biyar sadaka a ba masallaci na ce kin rena mana hankali wallahi yanzu mu miki addu'a ki auri miji mai miliyoyin kuɗi ki turo mana naira ɗari biyar na ce ba za a karɓa ba a mayar mata kuɗinta halin ɗan adam sai wani sati ta daɗa turowa ta ce to malam ga dubu ɗaya da ɗari biyar ta ce to bari mu haƙura mu karɓa wataƙila ko mijin baya ba da kuɗin ne amma me ya amfanin miliyoyin miji ba ka tan wawura ba ka samu Allah ya yi mana babanta ya hana babanta ya kanene yi ya ta rasa yadda za ta yi ta ce malam ni kuma ina jin nauyin alkawarin da na yi wa wannan mutumin na karɓi sadakinsa kuma kin ga baban ne fa ya karɓi sadakin gaskiya wannan dole a manya su shiga a yi magana kada a ji kunya gaskiya tun da har kun karɓi sadakin sa kuma mutumin kwarai ne kuma dan saurayin ki da kika samu ina laifi ki rike kayan ki hannu biyu ki ce ka je ka ta sallah ka je ka shiga daura kai ta karatun qur'ani yawa ke ma ki ta ki shiga daura ki ta karatun qur'ani mu zuba shi a addu'a mu ga me Allah zai sai ki ji baban ya ce to tunda abin ya zama haka a zo a daura aure kin ga bukatar ki ta biya kenan wannan ta ce malam barka da azumi Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya yafe musu Allah ya saka da gidan aljanna malam da Allah menene hukuncin karatun alkur'ani a zuciya wai ba kyau eh ba a tadabbur ne wannan ba karatu ba akwai qira'a akwai tadabbur tadabbur shine tunani mutum ya ta yi a zuciya kawai ba tare da ya motsa baki ba dukansu kowanne matsayinsa daban amma yin karatu baki yana motsawa ya fi haka zikiri ma wanda zai zo yana zikiri kawai ya rufe bakinsa yana ta tuno zikirin shi ma nan bai yi ba dole sai ka motsa bakinka wannan tunani ne ina fata ana fahimta kuma da Allah malam me hukuncin me hukuncin abincin kirsimeti wasu malamai sun hana sun ce ba a ci da yawa wasu malamai sun hana wasu kuma sun halatta suka ce in dai babu yanka in ba nama a ciki da aka yanka ba da sunan Allah ba to za a iya ci wallahu alam malam yaro na ya kai shekara goma sha biyar ba shi da lafiya wani lokacin yana azumi wani lokacin kuma baya yi to malam idan bai yi ba biya zai yi ne eh zai biya mana tunda ya balaga zai biya azumi dole sai ya biya a biya zai tunda yana iya yi wani lokacin baya iya malam assalamu alaikum yarinya ta ta yi aure sai suka yi fada da mijinta muka yi wata bakwai a kotu ko alkali ya bata takardarta ya kashe aure wai kuma yanzu mijin ya dawo wai ya ce wai bai sake ta ba malam me hukuncin sa ƙarya yake bai isa ba ki je ki auren ki tunda alkali ya baki takarda kin saku yawwa tunda kun ta faɗa ba ku daidaita ba kuma ba kya son sa kuma a kotu aka kashe ai kotu ba ƙarya bane idan yana so ya koma ya je ya ƙaryata alkalin ki gaya mai ki ce ka zo da kotu ka zo da takarda daga kotu inda bazawarin ki shirya ki tafka auren ki kawai ki shiga kina gidan mijin ki ai ta shari'a malam da fatan kana lafiya Allah ya je ya bamu gida aljanna amin malam dan Allah a ce mu da addu'a mai gidana ba shi da lafiya muna roƙon Allah ba shi lafiya Allah Allah ya ba shi lafiya gashi ta kawo sadaka naira dubu ɗaya? Ok, to, wannan addu'a ta kyauta ce kenan. Allah saka da alkhairi. wannan ta ce assalamu alaikum Allah ya ƙara lafiya da imani Allah ji gan iyaye Allah sa aljanna makoma malam ina so a taya mu da addu'a menene wai wasu ne suka rike masa kuɗi mijinta ne ina jin ko suka wasu suka rike masa kuɗi sai an yi yunkurin za a biya sai aka- a fasa biyan kuɗin ina so a yi addu'a sosai saboda kuɗin suna da yawa amma hakan bai sa mijin nawa ya daina alkhairi ba a taimaka masa domin mutumin kirki ne eh tunda yana da kuɗi kam ai zaki ce mutumin kirki ne shine ta dan aiko mana dan dubu ɗaya ta ce malam nima ga, ga dubu ɗaya sadaka don ai addu'a kuɗin mu su fito to Allah yan hizba ga dubu ɗaya ta bada sadaka kusa a cikin asusun ku na neman taimako ku rike me ka musu um, Allah ya fito musu da kuɗin su wannan mata mata kirki ne tunda mijinki aka rike masa kuɗi ai ai ke ma an rike miki kuɗin ki ai in an rike salarin mijinki ake ma an rike miki naki salarin Allah ya fito musu da hakkinsu Allah ya fito musu da hakkinsu Allah karka hada mu da mutanen da za su shiga hakkin musu rike mana su hana mu sakat muna roƙon Allah ka yafe mana zunuban mu ka sa aljanna makomar mu ka ji kan iyayen mu ka gafarta mana zunuban mu ka girmama mu duniya da lahira ka karba ainihin wato addu'ar mu akwai wata baiwar Allah a a Hajiya Amina a Hardo Hardo duk shekara tana kawo taimako a bana ma ta kawo kaya buhu guda na taimakawa marayu a Allah ya saka mata alkhairi da kuɗi naira dubu talatin kace a a taimakawa marayun nan ga wata ma baiwa Allah a, shikenan ita ma ta kawo kayan sakawa a wannan na mata ne ‘yan mata cikin marayun da za mu ɗinka wa kaya, ita ma ta ɗinko ta kawo, ita kwan ƙoƙari ma sai da ta ɗinka ma ta kawo. To Allah ya mata albarka. Insha Allah za mu sa su a cikin kayan da za mu ba wa marayu, ranar da za mu raba kuma za mu ba wa marayu. Gaskiya marayun nan na kuma dai suna cikin gata. Eh, Allah ya sa albarka. Allah ya yafe mana kurakurai. Eh, yanzu ma masu marayun sai su tsaya saboda jiya ba mu ɗauki suna ba. a masu marayu sai su kawo kowace mace ta zo da- da- da marayanta wadda mijinta ya mutu ya batta da marayu ta zo ta rike maraya ko namiji ko mace kwaya daya a zo a shiga layi sai mu zo mu dauki sunan su insha Allah ta'ala ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم